بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ta daidai da shida ga watan rabi'in sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1434 daidai da 17 ga watan februari shekara ta 2013 wannan shine kasar na 123 daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al'imamu abul hussein muslim ibn al-hajjaj allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi muna cikin kitabul iman mana matattarar da imam muslim yake tattaro mana hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dangane da imani yana fassara mana su da fassarar da malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa suka yi waɗannan hadisai muna ƙarƙashin babu bayani tajawuzillahi azza wa jalla an hadisin nafs babin da ke bayani akan cewa duk lokacin da wani zancen zuciya gilma wa musulmi a cikin zuciyar shi mummuna to Allah madaukakin sarki ya yafe mishi idan jama'a basu manta ba mun tattauna hasilin wannan magana tare da tahqiqin malamin da ya sharhin wannan littafi na sahihu muslim al-bahrul muhit sajjad da cewa haƙiƙa yadda al'amarin yake shine dukkanin wani abu da ya gilmo maka a cikin zuciyarka to Allah madaukakin sarki ya yafe maka wannan abu dummunin shi amma duk abin da ya samu gindin zama a zuciyarka har ya kai ka zuwa ga wata azama to Allah madaukakin sarki zai tuhumce ka akan wannan kuma zai baka zunubi idan kuwa har ka aikata abin da kai azama yi to Allah zai baka zunubin aikata wannan abin ne mala ya kama mana hadisin farko wanda shine muka tattauna sharhin shi muka kwana a yau za mu tashi hadisi na biyu a cikin wannan ainihin babi imamu muslim ya ce haddasana amrunin naqid wa zuhair ibn harbin qala haddasana isma'il ibn ibrahim hawala sanad wa haddasana abubakar ibn abi shayba haddasana ali ibn mushir وعبدة بن سليمان حول السند وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به wannan hadisi al'imamu muslim ya samo shi ne daga malamin shi al'imamu amrinin naqid cikakken sunan shi shine amru dan muhammad dan bukair an naqid sannan da ɗaya malamin nashi mai suna zuhairu ibn harb zuhairu ibn harb abu khaisamatan nasa'i kenan su biyu ɗin ƙala suka ce haddasana isma'il ibn ibrahim Ismailu ɗan Ibrahim wanda aka fi sani da Ismailu ɗan Ulayya Abu Bishirin al-Basri ya karantar da mu hadisi to sai Imam Muslim sai ya dakatar da wannan hanya zuwa kan wannan malami nashi Ismailu ɗan Ulayya sai ya sa ha wanda yake ishara akan hawwala sanad wato shi Imam Muslim din zai sake koro wata hanya ta wannan hadisi amma wadda zai je ya haɗe su wuri guda yace wa haddathana abubakar ibn abi shayba hakanan malamin al'umma al-imamu abubakar ibn abi shayba ya ba mu hadisi shi ko yace haddathana ali ibn mushir ali dan mushir ya karantar da mu hadisi wa abdatu ibn sulaiman da shi da abdatu dan sulaiman wato kenan kaga anan al-imamu muslim ya sake ruwaito wannan hadisi ta hanyar malamin shi abubakar ibn abi shayba idan ka hada da waɗancan malamai guda biyu kenan muslim ya ruwaito hadisin ta gurin malamai guda uku amma waɗannan malamai guda uku biyu daga cikin waɗancan kaji malaminsu shine ismailu ɗan ulayya wannan malami na uku shine abubakar bin abi shaiba shi kuma ali ɗan mushir wa abdatu bin sulaiman da abda ɗan sulaiman su ne nashi malaman wato a cikin wannan hanya da muslim ya ruwaito hadisin ta abubakar bin abi shaiba malamin imamu muslim shine abubakar bin abi shaiba shi kuma yana da malamai guda biyu muslim sai ya sake cewa wa haddathana ibn al-musanna hakanan al-imam ibn al-musanna ya karantar da mu hadisi to wannan ainihin ibn al-musanna sai muslim ya ce wa ibn basharin da kuma ainihin ibn basharin al-imam muhammad ibn bashar da al-imam muhammad ibn al-musanna wasu malaman ne na imam muslim kaga kenan imam muslim yana nuna maka wannan riwayar kwaya ɗaya da zai kawo ya ji ta ta wurin malamai biyar ku kiyaye malamai biyar ba hanya biyar ba malamai biyar amma dukkanin waɗannan malamai za ka zo ka ji riwayar tasu gaba ɗaya ta tsuke akan mutum ɗaya ne na haka hadisin hanyar shi kwaya ɗaya amma waɗanda suka ruwaice shi ne suka yi bambanci shine imam muslim ya rinka bin su ɗaya bayan ɗaya yana karɓowa amma daga ƙarshe sai gane cewa dukkaninsu gaba ɗayan riwaya tana ƙarewa akan muktun guda ne waɗannan malaman na muslim da ibn musanna da ibn basharin kala suka ce haddasa na ibn abi adi al-imam muhammad ɗan ibrahim ɗan abi adi ya ainihin wato karantar da mu hadisi to sai muslim ya ce kulluhum dukkanin waɗannan malaman malaman imamu muslim sun ji wannan hadisin ne gaba ɗayansu an sa'id ibn abi aruba daga al'imamu sa'idu ɗan abi aruba an katada shi ku ya karɓo daga katada in ba ku manta ba wannan ita ce hanyar da jiya muka karanta dama cewar riwayar daga katada ce gaba ɗayanta an zurara shi kuwa ainihin katada ya karbo daga zurara to jiya ne mana bayani akan cewa katada mudallisi ne to an ka dubi zahirin wannan isnadin kenan yana da rauni na'am muka ce a zahiri amma a hakika ba shi da rauni domin katada duk da yake mudallisi ne anan kaji ya ce an amma riwaya sahihiya ta wannan hadisin ta zo a cikin sahihul bukhari ta hanyar katada din katada ya fito ya ce haddasana don haka matsalar da ake tsoro ta ƙare zurara yake cewa an abi huraira ya karɓi wannan hadisi daga ainihin abu huraira ƙala abu huraira ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon Allah ya ce inna Allah tajawaza li ummati amma haddasat bihi anfusaha Allah ya yafe wa al'ummata abinda ta yi tunani da zuciyarta duk abinda al'ummar annabi Muhammad ta yi tunani da zuciyarta mummunan abu Allah maɗaukakin sarki ya yafe mata malam ta'amal matuƙar bata aikata wannan abun ba auta kallan bihi ko kuma bata furta shi ba wannan riwayar ita ce dai riwayar da jiya muka yi mata sharhi anan muslim kawai ya ƙara bayyana cewa ya ruwaito ta ne ta hanyoyin malamai mabambanta wannan aikin da waɗannan manyan malamai suke su imamu muslim da makamantansu ba za ka gane kimar wannan aikin ba sai in ka koma kana bincikar tarihin waɗannan malaman na imamu muslim a nan ne za ka ga cewa malam wane yana ƙasa kaza ne muslim ya bi shi ya karɓo hadisin malam wane yana ƙasa kaza muslim ya bi shi ya karɓo hadisin misali yanzu kai kana nan zaria malam wane ya karantar da kai bulogul maram sai ka ji a ƙauran namo da akwai wani malami masanin bulogul maram to a ɗabi'a ta ɗaliban da ba zai takaitu cewa ya riga ya sauke bulogul maram ba sai ya sake tafiya kauran namo da sai ya sake zuwa gaban wannan malamin ba zai taba nuna cewa ya karanci bulogul maram ba na daga cikin ɗabi'a da ladabin ɗalibai da da kenan sai ya yi lif wannan malamin ya gama karantar da shi bulogul maram kap bayan kwana biyu sai ya ji kuma cewa a wukari ta jihar taraba ga wani malami nan ya bayyana shi ma ya kware game da bulogul maram sai wannan ɗalibi sai sake ɗaukan jiki sai sake tafiya wukari sai ya gama wannan kaf bayan shekaru sai sake jin wani masani ya bayyana a bama ta jihar borno sai sake tafiya sai je karanto duk wanda ya san ya iya sai ya je to ran da ya zo ya zauna zai karantar da blogul marami sai a ji ɗimbin ilimi a wurin shi amma wannan ɗaliban da ne suke da wannan ɗabi'ar amma ɗaliban yanzu tambaya zai maka ta girman kai idan ka fassara mishi ka bayyana mishi sai ce wai dama ai ya san wannan ba ladabi a cikin al'amarin ko kada ya tambaye ka ne he was desperate yana cikin bukatuwar tambayar da ya maka sai ka bashi ansa ko da ya ji ansa ta yi daidai da abin da ya sani da sai nuna maka farin ciki da godiya amma sai ce a dama na san haka ai ko mutum ya bugo maka waya sai maka tambaya ka gaya mai sai ce eh dama ni ma haka na gaya musu ca nake ma da sabon wani abu ne duk wannan baya daga cikin ladabi an fahimta jama'a shi yasa zaka ga kwararrun yan boko a yanzu sai ka ga yaje yayi degree ya sake yaje yayi masters ya sake yaje ya sake ya sake me yasa shi ya san abin da yake samu don haka ɗalibai wajibi ne ku fahimci cewa suratul ikhlas qul huwallahu ahad idan har da za a samu malamai da suka amsa sunansu na tafsiri guda biyu su zo fassara ta kowane fassarar da zai mata daban to in kana da hikima in ka je malam wane ya fassara maka sai ka sake tafiya malam wane ya fassara maka daga haka sai ka ji ka tattaro maganganu masu ɗimbin yawa waɗannan maganganun su ne ga sunan ibnu kasirin yake tato su daga cikin manya-manyan tafsirai almajirai ne daga cikin almajiran tabi'ai waɗanda sahabbai ne malamansu sai su tafi wurin abu huraira sai ya fassara musu aya kaza sai su sake tafiya wurin ibn umar sai su sake tafiya wurin aisha sai su sake tafiya wurin kaza shi malamin ka murna zai yi ya ji cewa bayan ya gama karantar da kai littafi kaza kuma ka je kana sake ɗaukan karatu a wurin malami kaza na ce malamin kan dai malami ne ku daina kididdige abubuwan da kuke gani daga 'yan zamani a yanzu waɗannan ba malamai ba ne 'yan siyasa ne mafi yawancinsu idan ya ji kana zuwa karatu wurin shi sai ya ji labarin kana zuwa wurin wani sai ya hau faɗa da kai ba malami ba ne ba ya son karayu ko an fahimta jama'a amma malamai daga cikin malaman salaf idan ya karantar da kai karatu sai ya ce maka wannan karatun wana ma ya iya ka je ya sake tusa maka shi haka sahabbai suke yi abdullahi dan umar in ya biya wa ɗaliban shi sai ce ku je wurin aisha aisha an ta biya min sai ta ce ku je wurin abu huraira su abdurrahman bin auf in suka karanta da ayan sai su ce ku je ga abu huraira can na karantawa ku je ga abdullahi dan umar can yana karantawa ku je koya muku ilimi a halin sun karantar da ayan su wannan ilimin amma sun san cewa ilimi haske ne duk lokacin da wani ya zo zai bayani bayanin shi yakan sha bamban da na wani kama galibi a waɗannan zamunan na kasa gane irin yadda al'amuran suka faru sai dai amsa guda ɗaya ita ce ba a bin hanyar malaman farko ne wajen koya da koyar da ilimi ba a tarbiyyantiya da tarbiyyar da malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suka bi yanzu kaga waɗannan malaman wasu su fa su ne suke tura muslim su ce to kaga wannan hadisin da na karantar da kai da wannan hanyar eh ka je wurin malam wane ya sake karanta maka tare muka koya ko kun fahimta me kake tunani classmate ɗinka ya karantar da wani wato ka karantar da wani almajirinka kuma ka sake tura shi yanzu wani kun yi karatu ɗaya idan ya ji cewa karatun da yake karantar da almajiran shi almajiran shi sun lallaba wurinka kuma suna sake koya sai ce wai me za su je yi a wurinka bayan wai shi yana ga ya karantar da su wannan karatun amma malaman salaf ba haka suke ba duba al'imamu abdullahi ibn zubair malamin farko da imamul bukhari ya ruwaito hadisi a cikin sahihul bukhari a wurin shi imamu shafi'i yana zaune a makka tare da su ɗalibinsu ne amma sai imamu shafi'i ya ce yana son ya je madina yau karatu wurin imam malik sai suka rubuta mai takarda ba sa hasada yanzu kuwa tun daga waɗanda ake kira malaman ahalus sunna har 'yan ɗariƙu cewa suke kai daga shehin ka to je wurin wani wai shehunai suna da kishi to haka kuma ahalus sunna kuke cewa wai ina biya maka karatu me kuma zaka je wurin wani wai ban gamsar da kai bane ba haka al'amarin yake ba ka bar shi yaje ka bar shi yaje ya samu ilimi mai yiwa zai je wannan majalisin ya samu wata fahimta da in ya zo ya kawo maku kai ma sai ka amfana ba ka ganin abdullahi dan wahab daga masar yake ya je ya yi karatu wurin hannun su yunusa da sauransu sai kuma ya ji imam malik ya bayyana sai ya taho madina yana nan yana zaune a madina sai mas'ala ta taso aka tambayi imam malik ina hukuncin tsefe yatsun kafa a alwala imam malik ya ce ba sunna bane kada mutane su damu kansu sai da makaranta ta watse tukuna sai abdullahi dan wahab sai ya lallabo ya ce algafa ta malam abinda aka tambaye ka ɗazu ka ce ba sunna din nan bane yace eh yace amma ni na karanto hadisi daga gare mu ta hanyar wani kaza kaza a ƙasar mu ta masar imam malik yace ina hadisi yace gashi yana biya imam malik sai yace wannan hadisi ne ingantacce jama'a na taruwa sai imam malik yace jama'a magana da muka ce muku ba hadisi bane ba sunna bace sunna ne ibnu wahab ya kawo mana hadisi ta haka ku daina bakin ciki duk matsalar jama'a yan dimokuraɗiyya ne suka buga kanku kana tsoron kada wani ya fika yawan ɗalibai in ya fika yawan ɗalibai me zai rage ka in ba baka da ɗalibi me zai rage ka kai fa kana neman aljanna ne duk ya gama yawan ɗaliban shi ka gama yawancin ƙarancin ɗalibanka idan kuka je lahira ba ku shiga aljanna ba dukkan ku kun yi asara saboda haka ku rinka neman yarda Allah wannan irin tarbiyyar ita ce ake so idan ta samu shine abin da ake kira haɗin kan malaman amma yadda kuka haɗa kansu amma wane yana ganin cewa yana da digiri wane bai da shi wane yana ganin cewa digirin shi akan hadisi ne wane yana ganin cewa akan shari'a ne wane ya rena wane wane ya rena wane duk ina albarka ilimin kullum abin da zai dame ku shin almajiran ku suna samun abin da suke nema ku rinka yin murna idan almajirinka ya zo ya ce algafata malam na zo ne ka karantar da ni ilmul arud in baka da wannan ilimin sai ka ce ba ni da shi amma na san wane ya kware je ka wurin shi ka ce ni na turo ka ba abin da zai rage daraja ka ba ku daina jin tsoro ku daina jin tsoro ka kwantar da hankalinka amma kai abin da kake so a ce ka fi kowa kuma kai ne dan autan malamai bayan ka ba wani wallahi ƙarya kake ba za ta samu ba na ka kwantar da hankalinka kawai don haka don kaji wani ya bayyana ko in dai musulunci kake wa kuma kaji ne wa musulunci to wallahi sai kai murna haka al'imamu shaukani da ya ji labarin muhammad bin abdullahab ya bayyana yayi murna yayi murna tsarki ya tabbata ga Allah muhammad bin abdullahab in ana maganar ilimi juye bankwariya ta to farau-farau ne shi a gaban shaukani amma shaukani murna ike yi ya rera waka yana cewa laqad balagat wato labarai sun zo gare mu cewa wannan malami ya zo yana raya sunnar muhammadu ya ce kuma shi ma sunan shi muhammadu sai ya ce muhammadun ilhadi li sunnati ahmada fa ya habbaza alhadi wa ya habbaza almahadi laqad ankarat kullu at-tawa'if qawluhu bai taba ganin Muhammad ibn Abdul Wahhab ba rubuce rubucen da da'awar ce labari yazo gare shi sai yana murna yana jin dadi haka malaman sunna suke amma ka ji wani ya bayyana ka hau bala'i da ma ƙarya kake yi sarkin zazzau yana nan zariya wane ne sarkin zazzau jatau ya ji dan hodiyo ya bayyana malami ne shi yana karantar da sahihul bukhari yana karantar da risala yana karantar da tafsirin qur'ani yaji dan hodiyo ya bayyana bai taba ganin dan hodiyo ba yace karatun dan hodiyo gaskiya ne yace wa dalibai ku tashi ku je ku yi karatu shi ma dan hodiyo daga baya labari ya zo mishi cewa ga wani can zazzagi ne yana da karatu shi ma bai taba ganin shi ba ya ga irin rubuce-rubucen shi yana turo dalibai yace ku je ku yi karatu haka ake yi ku daina hasada ku daina kin junanku ka daina ganin fargaba dan kana da karatu wani ya bayyana ka daina fargaba to kenan so kake ran da ka mutu shikenan ka tafi da ilmul awwalina wal akhirina kai wa al'umma jafa'i saboda haka ku dubi waɗannan malamai al-imamu amrun naqid malami ne imam muslim ya karatu wurin shi zuhair dan harb abu haifa matan nasa'i malami ne muslim ya je karanci hadisi wurin shi muslim ya sake komawa ya koyi wannan hadisi wurin abubakar dan abi shaiba ya sake koma ya koyi wannan hadisi wurin al-imam muhammad ibn musanna da muhammad ibn bashar hadisi daya gurin malamai biyar to sai ka sake komawa riwayar da kaji mun karanta ta jiya din nan ita kuma sai ka sake komawa sai ka ga a wurin wane ne imam muslim ya koyi hadisin wurin sa'idu dan mansur kaji malamai shida da kutaiba dan sa'id da muhammad dan ubaid al-ghubari malamai nawa kenan can mun ce ga malamai biyar nan mun ce ga guda uku malamai takwas imamu muslim ya je koyi hadisi ɗaya a wurinsu kuma in ka bincika za ka ji wani daga cikinsu in ya gama biya mai sai ce to je ka wurin wani shi ma yana da irin wannan riwaya je ka ka ƙara samun ilimi har wani lokacin ɗalibin ya je dawo sai ce to yaya ya fassara maka hadisin mu ji ko za mu samu ƙarin ilimi akan abin da muke da shi ba sa hasada ba sa ƙin junansu sun gane cewa Allah suke wa aiki ko kun fahimta jama'a amma yanzu wani shehi yana ba ku wuridi in ya ji wani ya bayyana to sai fara bala'i idan wasu suka kafa kungiya suka ji wani ya taso zai kafa kungiya sai su fara masifa saboda duk abin trader ce kowa nafsi nafsi yake yi an mai da ku tumatir da tattasai da ajino moto ana markadewa ana shan dage-dage Allah ya kyauta Abu Huraira shi ya ruwaito wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna Allah tajawaza li ummati amma haddathat bihi anfusaha Allah ya yafe wa al'ummata duk abin da zuciyarsu ta tintina wanda yake ba mai kyau ba malam ta amal au ta kallon bihi matukar bata aikata wannan abu ko kuma ta faɗe shi da baki ba imam muslim ya sake cewa wa haddathani zuhair ibn harb haddathana waqi'un haddathana mis'ar wa hisham hawala sanad wa haddathani ishaq ibn mansur akhbarana al-husayn ibn ali an za'ida an shaybana jami'an an qatadata bi hadha al-isnad mislahu ya sake kwararo wasu hanyoyin kaji guda biyu har wa yau fa akan waccan riwayar dai mana ya sake kwararowa ta hanyar wasu malamai ainihin guda biyu sai dai ɗaya daga cikin su maimaici ne shine Zuhairu dan Harb kenan kaga da ba maimaici bane ya zama mutum goma ko to yanzu tunda ya maimaita ya zama nawa ya zama tara to amma abin da zai burge ka shine in ka dubi wannan riwayar ta Zuhairu dan Harb annan malamin shi shine al-Imam Waqi' daga nan za ka gane maimaicin da waɗannan malaman suke ko ba maimaici ne na cikon takarda ba maimaici ne na in ka ga sun taho maka ta nan sai ka ganan ɗin ta sha bamban da nan sun rubuta waɗannan littattafan a lokacin ba wai kwamfuta ba ko typewriter babu a duniya da ka suke zama suke wannan aikin da ka suke zuwa su koyo su zo su tsara shi haka kuma har yau babu wani wanda ya ilimi ilimi a wannan fagen wanda ya gane cewa shirme suka yi sai dai ma ya kasa riskar abin da suka yi amma ƙarya ne ya ce kuskure suka yi ko shirme suka yi amma waɗannan mutanen ana magana duniyar ilimi sai ka ji gaba ɗaya an watsar da su sai a je a ɗauko wani mai fallon digiri ƙwaya ɗaya ana ta tsara mishi ana ta ruɗani ana ta hayaniya saboda ya je ya kawo wata theory wadda mai yiwa wannan theory ya daɗe a cikin littattafan musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da ta wuce amma kawai musulmi sun danne shi ne ba su tsaya sun raya shi ba shi yasa akwai kalubale mai yawa akan ɗaliban ilimi na wannan zamanin Allah madaukakin sarki ya taimake mu to bayan duk da ainihin wato al-Imam Muslim ya gama kulla mana waɗannan ainihin babuka ya karantar da mu waɗannan hadisai sai ya ce babun idza hamma al-abdu bi hasanatin kutibat wa idza hamma bi sayyi'atin lam tuktab haka yake a nuska ku ko babin da ke bayani akan idan bawan Allah ya yunkurin aikata aikin alheri sai a rubuta mishi ladan wannan yunkuri wa idza hamma bi sayyi'atin amma in yayi yunkurin aikata wani mummunan aiki lam tukutab ba za a rubuta mishi zunubin wannan mummunan aiki ba kaga wannan babin suna tafiya ɗaya da wancan yana ƙara fito da al'amarin ne ƙarara قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا سفيان وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا wannan hadisin imam muslim ya karɓo shi daga malamin duniya shine al'imamu abubakar bin abi shaiba ya karantar da dukkan wani ɗalibi da ya kai zakakuri a wannan zamani daga baya juye ya zama babban malami har imam al-bukhari ya koyi karatu a wurin shi da zuhairu dan harb da ishaku dan ibrahim wato ishaka dan rawiya kenan waɗannan malamai guda uku su ne imam muslim ya karanci wannan hadisi a wurinsu to sai muslim ya ce wallafzu li abi bakrin lafazin da zan kawo lafazin abubakar ne to wace hanya ce malaman hadisi suke bi daga cikin lafuzza guda biyu ko uku da malamansu suka karantar da su wanda suka gane ma'anar ta yi ɗaya wace hanya suke bi su zaɓi wadda za su saka a littafinsu wannan irin hanyar ta danganci manufar malamin ne in ma ya zama malamin yana rubuta wa yara ƙanana ko ɗaliban ilimi ne ƙanana littafin to a irin wannan fagen galibi malaman sukan zaɓi wannan lafazi ne ya fi sauƙin karatu da fahimta ko kuma ya zama yana rubuta littafin ne domin yana son ya fitar da wasu matsaloli na aƙida to sai ya dubi cikin lafuzan nan guda uku wannan lafazi ne zai fi tattaro abubuwan da ke cikin babin ya kawo don haka zaɓen lafazi dangane da malamin da ya ruwaito hadisi ɗaya mai lafuzza daban-daban ya danganci manufar malamin ina fata an gane kaga kamar Imam al-Bukhari shi da yake abin da yafi bada muhimmanci shine nagartar isnadi so da dama zai ruwaito hadisi ɗaya da lafuzza guda uku ko hudu sai ya zama wani lafazi wanda yake da takaitacciyar kalmomi da takaitacciyar riwaya shine yafi karfin inganci sai kaga Bukhari ya kawo riwayar sai ka ganta ekit har ma sai ka nemi ina hujjar da yake kokarin fitarwa ba ta a cikin wannan lafazin me yasa ya karkata ga karfin nagartarta sai ya kawo ta to kenan kai yanzu Imam al-Bukhari yana ce maka ka je ka nemi sauran lafuzan a cikin sauran lafuzan zaka samu abin da zai cikkashe maka ma'anar babin dan haka kullun shi Imam al-Bukhari yana ba da karfi ne dangane da abin da yafi nagartar inganci muslim kuma yana ba da ƙarfi ne dangane da abin da zai fito da saƙon da yake so ya isar a ƙarƙashin wannan ba muna cewa muslim yana fifita riwaya mai rauni ba ne a'a idan da lafizza uku za su haɗu ɗaya sahihun li zatihi ɗaya sahihun li ghairihi ɗaya hasanun li zatihi to kaga sahihun li zatihi shi yafi sannan sai sahihun li ghairihi sannan sai hasanun lizatihi to idan bukhari ne ba wata tantama kawai zai zaɓi sahihun lizatihi ne amma muslim ba ma zai waiwai wannan ba zai dube su ne dukkansu sun inganta e to wani lafazi ne ya fi biya mana bukata sai kawo ya sa kawai na haka zai iya kawo lafazin da yake hasanun ne ya bar sahihun lizatihi da sahihun lighairihi ka fahimci waɗannan ɗabi'un ga waɗannan malaman guda biyu Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu imamu muslim ya ce wallafzu li abi bakrin lafazin da zan kawo na malami na ne malam abubakar qala ishaqu to sai muslim yayi ɗabi'a shi da nake yawan gaya muku sai ya ce malam ishaqa dan ibrahima shi da yazo tashi riwayar cewa yayi akhbarana sufyanu malam sufyanu ya ba mu hadisi wa qala al-akharani sauran guda biyun kuwa da malam abubakar dan abisheba da zuhairu dan harb su ko sai suka ce haddasa na bin uyaina dan uyaina ta ya ba mu hadisi kun ga tun daga sunan da suka kira shi da shi da sunan da wancan malamin ya kira shi da shi an samu bambanci sannan wajen siga shi wancan ishaqa ya ce akhbarana su kuma sun ce haddasana ishaqa ya ce sufyanu su kuma sun ce ibnu uyaina shi din ne dai amma muslim yana nuna maka yana da dukka ne wajen tamhis bainar riwayat malami na wani ce min yayi akhbarana sufyanu malam sufyanu ya ba mu hadisi malamai na guda biyu abubakar ibn abi shayba da zuhairu dan harbi suka cewa suka yi haddasana ibn uyaina dan uyaina ya ba mu labari amma fa dan uyaina din shine sufyanu din sufyanu din shine dan uyaina amma muslim yana kawo maka ne da gwargwadon yadda kowane malami ya ruwaito wannan shi yake nuna maka karfin amana ta malaman hadisi shi yasa da Allah ya tashi tsarewa annabi wannan addinin sai ya tsare shi ta hanyar malaman hadisi su kadai ne ba a samun su da ainihin cin amana ko yaudara ko kawo abin da yake rashin gaskiya ne ga abin da ya shafi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma malaman tafsiri da dama an tuhumce su da irin wannan kuma ya tabbata an tuhumci da dama daga cikin waɗanda suke malaman fikihu malaman lugha malaman wa'azi da sauransu amma malamin hadisi kullun shi yana duban ni fa yaran manzon Allah ne ne wa manzon Allah hidima ne to bazan yadda ƙarya ta je zuwa ga addinin shi ba amma waɗannan malaman fikihu zai iya kawo hadisi ƙarya ne amma ya ta gyare-gyare yana neman dai sai ya samu shigar da abu ya ishe ka inda zaka ji malikawa suka kawo hadisi da bai tabbata ba kuma hadisin baya daukar lalle ba anar da suke kawowa amma kuma suke cewa hadisin kai tsaye akan Imam Malik ne da ake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce an kusa a samu wani zamani da duniya za ta rasa wani malami da za ta yi karatu sai dai babban malamin Madina abinda hadisin yace kenan malikiya suka tashi sai su ce da maliku ake amma fa abinda hadisin yace babban malamin Madina sai su ce da maliku ake ya suka yi gane cewa da maliku ake ina malaman malik su ibnu abi ibn ina su sa'id ibn al-musayyib ina su zuhuri ina malaman malaman imamu malik su ne su ainihin abdullahi dan umar da sauran waɗannan malaman madina duk malikiya ba su fassara hadisin akan kowa ba sai suka fassara akan imam malik sannan hadisin dukkan malaman hadisi kaf sun haɗu akan cewa bai inganta ba amma malikiya ba sa gaya wa kowa haka amma malamin hadisi ba zai yadda ya hujja da wani hadisi wanda zai kara wa wata fatawa tashi gwabi kuma ya san cewa wannan hadisin malamai sun haɗu akan rashin inganci shi ba zai wuye shiru ba shi yasa Allah madaukakin sarki gaba ɗaya sai danka amanar tace wannan addini a hannunsu Abdullahi dan Mubarak mun karanto maganganun shi da dama a shimfiɗa wannan littafi na Sahihu Muslim. Wata ran almajiran shi sun tambaye suka ce ala gafata malam. Irin wannan aiki da ku manyan masana kuke mana wajen tacewa da gyaran addini. Idan kuka mutu suwaye za su yi mana. sai ce ai amana ce ta Allah Allah ba zai ba addinin annabin shi ya lalace ba a kowane zamani sai an samu waɗanda suke da wannan irin ilimin ya faɗi wannan magana yau shekara biyu. amma har yau ba a taɓa zama ba a kowane zamani sai malaman hadisi sun bayyana duk inda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya sai sun kore sai sun ce ba su yadda ba sun ce wannan ba na annabi ba ne tsarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah dinun nabiyyi muhammadin akhbaru ni'mal matiyyati lil fata afaru la targhabanna anil hadisi wa ahlihi فالرأي ليل والحديث نهار فلربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار هكا إمام أحمد يتي يتي الدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديثين yace kuma kai in ka zaɓi irin wannan aiki to madalla da zaɓin da kai wa kanka yace karka kyamaci hadisi karka kyamaci masu aiki da hadisi yace domin in ka kyamace su to ka ba hasken yini kenan ka zaɓi duhun dare Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka jama'a kun ji wannan hadisi wanda daga ƙarshe dai waɗannan malamai na imamu muslim su uku gaba ɗayansu sun samo hadisin ne ta hanyar sufiyani ɗan uyaina an abi zinadi shi ko ya karɓo wannan hadisi daga al'imamu abu zinad al'imamu abu zinad cikakken sunan shi abdullahi ɗan zakwan abu abdurrahman al-madini babban malami ne a garin madina shi ma shi wannan ainihin malami al-imamu abu zinad shi ko yace anil a'raj ya karbo daga malan dan gurgu wani malami ne da shi kuma almajirai suke kiran shi malan dan gurgu amma sunan shi abdurrahman dan hurmuz al-a'raj abu dawud al-madini shi ma mutumin ainihin kasar madina ne waɗannan ainihin malamai ko kuma wannan malami malam abdurrahman al'araj ya yi riwaya wannan hadisi ne an abi huraira daga abu huraira ba malami ba siffanta kowa da wata naƙasa a jikin shi haramun ne sai dai da nufin inkiya kamar yadda ka ji ɗalibai suke a nan mun gaya muku jiya sunan imamul a'amash sulaimanu ɗan mihran amma almajirai sai suka koma suna ce mishi a'amash malam mai dindimi ba suna nufi da nufin nakasa shi bane wata siffa ce wadda suke gani tabbatacciya ta jikin shi wadda da ita ake kwatance hakanan shi ma abdurrahman al'araj hakanan alfaqir malami ne yake karantar da ɗalibai sai yana kukan bayan shi na ciwo ma'ana fakara gadan baya na ciwo sai suka sanya mishi alfaqir hakanan abu sa'idin al-maqburi malam baban sa'idu na makabarta ma'ana makabartar garin ce a bayan gidan shi to haka dai zaka ji in ka karanta littattafai na laqubba malaman hadisi sun rubuta littattafai dangane da laqubba laqabin malam wane laqabin malam wane laqabin al-imam Abdurrahman ibn al-Jawzi ya rubuta littafi imam az-Zahabi ya rubuta littafi babban malamin hadisi al-Sheikh Hammad al-Ansari ya rubuta littafi waɗannan littafai suna bayyana maka laqubba na malamai ne sai a ce ga sababin da aka kira shi amma gaskiyar lamari ga sunan shi to babu laifi laqabi ne ma'ana kama abin da zaka ce yanzu inkiya ko kuma wani adireshi da dashi ake iya fahimtar malam wane amma malamai suka ce duk wanda ka siffanta shi da wata nakasa ko wata mugunya halitta a jikin shi da nufin nakasa to wannan kuma kayi gulma shi haramun ne ina fata an gane kaga ga Humaidu na tawil malam Humaidu dogo kawai siffa ce gare shi almajirin sayyidina Anas ibn Malikin Allah ya kara musu yarda abu zinadi dai ya ce an al'araj ya karɓo daga al'araj an abi huraira shi ko ya karɓo daga nashi malamin abu huraira ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ƙala Allah azza wa jalla Allah mai buwaya da ɗaukaka ya ce alhadisul ƙudisi kenan za mu zo mu ɗan tattauna magana a kan shi idan hamma abdi bi sayyi'atin idan bawa na ya himmantu ya yi azama ya kintsa tsab zai aikata wani mummunan zunubi Allah maɗaukakin sarki sai ce falatak tubuha alaihi mala'iku kar ku rubuta mashi zunubin wannan laifi da ya nufin zai aikata fa in amilaha amma in ya aikata faktubuha sayyi'atan sai ku rubuta mai zunubin wannan laifin da ya guda ɗaya wa idza hamma bi hasanatin idan yayi yunkurin zai aikata wani aiki na alheri falam ya'malha sai bai aikata wannan aiki na alheri ba faktubuha hasanatan sai ku rubuta mishi lada guda fa in amilaha idan ku ya aikata wannan aikin alherin da ya niyya faktubuha ashara sai ku rubuta mai ladan wannan aiki guda goma kaga wannan hadisi ya dace da babin da muke tattaunawa a kai wanda ya tabbatar da cewa idan bawa ya yunkura zai aikata aikin alheri sai a rubuta mai ladan alheri guda idan ya yunkura zai aikata mummunan aiki sai bai aikata ba ba za a rubuta mashi zunubin wannan aikin ba ina fata an gane to har wa yau dan karka fahimci an dan samu tufka da warwara tsakanin karatun jiya da na yau sai malamin da ke mana sharhin wannan ainihin littafi malam Muhammad Ali Adam yace qala al-jami' afallahu ta'ala anhu qad sabaqa anna ar-rajih anna al-'azma 'ala al-fi'la fi'l al-ma'siya wat-tasmim 'alayhi yuktabu isma yace kar da ya kamanta mun gabatar da bayani akan cewa maganar da take daidai ita ce idan mutum ya azama akan zai aikata wani mummunan aiki kuma ya kafe akan lallai ilalla sai ya samu sai ya aikata wannan aiki sai dai in bai samu iko ba yuktabu isman za a rubuta mai zunubi kun san mun tattauna wannan jiya wa ammal ham amma tunani kawai na yunkuri tunani kawai ya tuna aikata kaza allazi zukira fi hadha alhadith wanda aka ambata a wannan hadisi fa huwa hadisin nafsi wannan zancen zuci ne allazi la yastaqir wanda yake bai tabbata a cikin zuciya ba fa innahu maghfurun to an gafarta mishi wannan domin tunani ne kawai ya afko mishi a cikin zuciya malam yake cewa faraji ma sabaka tastafidu ilma malam yace ka koma ka karanta sharhin da aka gabatar jiya zaka amfani da ilimi mai dimbin yawa Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan hadisi na sahabi Abu Huraira hadisi ne wanda Bukhari da Muslim suka fitar da shi kuma banda Bukhari da Muslim an samu al-Imam Tirmidhi da Ibn Hibban da Imam Ahmad da al-Imam Ibn Manda dukkaninsu sun fitar da wannan hadisi al-Imam Abu Awana da al-Imam Abu Nu'aym dukkaninsu sun fitar da wannan hadisi al-Imam al-Baghawi mai littafin Sharh sunna shi ma ya fitar da ainihin wannan hadisi Allahu akbar Allah gafarta waɗannan malamai mas'ala ta gaba ita ce malam yake cewa المسألة الثالثة في فوائده منها بيان كرم الله عز وجل على عباده وذلك بأنه يعفو عنهم ما هموا به من السيئات jama'a wannan karatun yana nuna mana cewa Allah madaukakin sarki yana da karamci da yake wa bayin shi shine idan bawa ya ainihin wato yi tunanin ya aikata wani mummunan zunubi fala yuktabu shay'un minha ba za a rubuta mishi komai na wannan tunani ba fa innahu tajawa fa in tajawa fa in tajarra'u ala amaliha afa anhum aidan am mudha'afati al-iqabi alaihim idan bawaye yunkurin ya aikata sai bai aikata ba kawai yayi tunani ne shikenan sai a yafe mishi amma in ya kai ga aikatawar kuma ya saba ma Allah ya fidda kunya Allah ya kai ga aikatawa har yau sai da Allah ya mai wata falalar madadin ya ninka mai zunubin ninkin ba ninkin sai kuma ya kama shi da laifin kadai wannan amma kaga in yayi yunkurin ya aikata alheri sai ya fasa sai a rubuta mai lada guda idan ya aikata alherin sai a rubuta mai ladan aikin da ya guda goma me kake tunani wancan statistic na alheri wancan ididdigan da lissafin da za a dawo da shi ga ayyukan sharri kaga zunubin ma zai yawa kenan to ashe hatta bawan da ya aikata saban Allah din shi ma falala Allah ta kai gare shi ta hanyar rashin ninka mai ina fatan kun fahimta malam yace wannan karama ce ta Allah madaukakin sarki shikenan sai malam yake cewa fala yujazihim in jazahum illa ala sayyi'atin wahida imma har Allah zai musu mummunan sakamako saboda zunubin da suka aikata sai dai musu akan ya ba su zunubi daya amma ba zai ninka musu ninkin ba ninkin ba wa minha bayanu fadlillah ala ibadihi aidha wannan hadisi yana nuna mana Allah yana da falala mai yawa da yake wa bayin shi haisu yaktubu lahum ma hammu bihi min alhasanat yayin da duk lokacin da suka yi himmatu za su aikata aikin alheri sai Allah ya marma zai sa a rubuta fa illam wa illam ya'maluha koda ba su aikata din ba fa in wuffiqu li amaliha in kuma suka aikata aikin fa amilu suka aikata fa innahu yatafaddalu alaihim bi mudha'afatihi aw bi mudha'afatiha ila ashri amsalha idan ka dace wajen abin da ka yunkura ka aikata idan ka aikata din in Allah ya tashi baka lada sai baka ladan ninki goma sannan kuma summa ila adafin kasira ladan goma kuma sai Allah ya ninka shi ninkin ba ninkin mai yawa kama qala sallallahu kama qala Allah azza wa jal kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fadi a cikin alqur'ani yace wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ninka lada ga wanda ya so ninkin ba ninkin wallahu wasi'un alim Allah madaukakin sarki mayalwaci ne Allah bai da kunci Allah bai da kunci Allah ba shi da ruwa Allah ba shi da ganin kyashi mayalwaci ne sannan alimun Allah ya san bayin shi suna son alheri dan haka in suka yi wa Allah daya sai Allah ya ba su goma goman sai ninka ta zuwa 700 700 sai ninka ta gwargwadon yadda ya so to wannan ninki na ƙarshe to shi ba shi da adadi sai da gwargwadon yadda Allah ya soye wa wane nashi ninkin daban wane kuma irin nashi ninkawar daban shi ne ya sa ya kawo wannan aya wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ninkawa wanda ya so abin da ya so ya ninka mishi na alheri wallahu wasi'un alim Allah mayalwaci ne kuma Allah masani ne Allah ya san muna da san falala dan adam yana da son abu mai daɗi kuma yana son abu mai yawa shi yasa Allah ya gina aljanna da gwargwadon ƴaƴan annabi adam kuma kowa aka yi mishi ita ninkin ba ninkin kuma idan wane ya je ya cambalo wa kanshi bala'i ya tafi wutar jahannama madadin Allah ya kashe wannan aljanna tashi a'a sai Allah ya ce to wane dauki ka hada tunda wane bai zo ba dan adam yana da son alheri yana da son dadi yana da son jin dadi yana da son abin nan da Allah ya tashi aljanna guda ɗaya sai ya ce wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samawati wal ard fadin aljanna guda ɗaya ya kai fadin sammai tsarki ya tabbata ga Allah ka dubi sararin samaniyar anguwar ku kawai to fadin sama sama gaba ɗaya har yau babu wani malamin kimiyya da zai iya ce maka ga iya fadin duniya domin duk wani jirgin sama da aka sanya mishi mai aka yi mishi excess tanks aka cika shi da tankuna iri-iri aka ce ana so a ga za a iya zuwa bangon duniya a tafi a tafi a tafi sai an yi kiyasin tofa in aka ci gaba da tafiya mai zai kare ba za a dawo ba sai a ce to a dawo sai a dawo a ce ana zaton duniya kilomita kaza ce karya ne ina kuka je ba inda kuka je wannan fa shine fadin sama har yau dan adam bai san gwargwadon fadin wannan samaniya ba amma ita ce abu mafi fadi da dan adam yake dagawa ya iya ganin fadin ta ya kai fadi dan yana ganin ta dire amma fa ba direwa te ba garin ku yanzu ka kalli sama sai ga ta dire ko to ci gaba da tafiya inda ta dire zaka ga tana karuwa to sai aka ce maka aljanna guda ɗaya fadin ta kenan to kuma sai aka ce in kai alheri ɗaya sai a baka goman haka a ninka maka ɗari bakwai haba shi yasa Allah da ya tashi siffanta aljanna ya ce wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira in ka duba ka sake dubawa ba abin da za ka gani sai ni'ima lagwada romo sannan da mulki mai girma ɗan adam yana son ƙasaita sai ga wani lokacin a kofar gida ya fito ya harɗa kafa to ɗan iya wannan wurin kenan fa fegi ɗaya to ina a ce yana da irin wannan dan adam akwai son mukami shi yasa in kana son in dai kana son ka more ka gwangwaje ko ka bi Allah akwai hidima a lahira akwai morewa inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihu dan aljanna akwai shagali to sai ka hakura da shagalin duniya in ba haka ba za ka ci shagalin duniya yadda kake so to wallahi ƙarya ne baka jin da lahira Allah madaukakin sarki ya taimaka wa minha isbatu anna al malaika ya'maluna ma yudmiruhu al abdu ya'lamuna ma yudmiruhu al abdu min al hasanati was sayyiati wa yanwihi wannan hadisi yana tabbatar da kenan mala'iku sun san abin da bawa yake ainihin boyewa a zuciyar shi na alheri ko na sharri tun da gashi Allah yana cewa ku rabu da shi in kun ga ya himmatu da ina ake himmatuwa da zuciya in ya himmatu zai yi kaza ku rubuta kaza in ya himmatu zai yi kaza wannan yana nuna mala'iku sun san abin da ke cikin zukatan ainihin wato bayi kenan to zaka zo ka ji fassara shine sun sani ne in ma ta hanyar Allah ya sanar da su ko kuma Allah ya gina su da wani ilimi wanda suke sanin haka ina fata an gane falizalika qala fi riwayat al-atiya saboda haka ga wata riwaya wadda zamu karanta ba da jima wannan ba zaka ji qalatil malaika sai malaiku sai su ce rabbi zaka abdun yuridu an ya'mala sayyi'a ya ubangiji wannan bawa fa yana nufin ya aikata mummunan aiki faqad akhbaru rabbahum kun ga anan suna baiwa ubangijinsu labari bima amiluhu na abin da suka sani min niyyatil abdi as-sayyi'a na mummunan nufi ko kuma niyyar bawa kenan wannan yana ƙara tabbatar maka da cewa lallai mala'iku sun san abin da ke cikin zukatan bayin kenan wa minha isbatu annahum yaktubuna a'mal al-ibadi kulliha wannan hadisi yana nuna cewa dukkanin ayyukan bayi kaf mala'iku suna rubutawa amiluha aw lam ya'miluha bayi sun yi aikin nan ko ba su yi ba har aikin da baka yi ba gaba ɗaya mala'iku suna rubuta gaba ɗaya to rubutawa daban da ba da lada ko ba da zunubi mun taɓa tattauna wannan matsala Allah maɗaukakin sarki taimaka za mu ƙarasa tattauna waɗannan abubuwan mun karanta hadisan gaba mala ya ce haddasana ya hayabnu ayyuba wa kutaiba wa ibn hujrin qalu haddasana isma'ilu wa huwa ibn ja'farin عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال wannan hadisi muslim ya samo shi daga malamin shi malam yahaya dan ayyuba al-maqabiri ina fata an gane mutumin kasar bagadada ne shi kuma ana ce mishi al-maqabiri wallahu ta'ala a'lam aka ce ya sadaukar da rayuwar shi ne wajen hidimar makabarta koyaushe na makabarta gyaranta sassabe ta hakan kabari da an yi kuma gashi malami shikenan sai suke ce mishi almakabiri malam na makabarta ina fata an gani duk ɗalibai ne sukan sanya wa malaman su suna haka ko dai don su bambance ko kuma don halin ɗalibai don halin ɗalibai duk wani wanda yake shi malami ne shi ma ya taɓa samun kan sha irin wannan halin ko an fahimta jama'a yau wato ɗalibi yana ganin shi yana da wata irin hurriya ne in yana gaban malamin shi kamar yadda ɗa yake ga yana da irin wannan yancin in yana gidan uban shi saboda haka sai ka ga idan tafiya ta yi tafiya duk yadda malami yake ko sai ɗalibai sun nemi mai da shi abokin wasansu ko ta ina akwai wani malami da ya karantar da mu hadisi shi kuma tun da yake a duniya bai taba sa takalmin da yake daidai da shi ba sai wanda ya mishi yawa shi yasa abin sai ya tarsa su a zuciyar mu ko yanzu na ga wani ya sa takalmi mai yawa sai in ce malamin hadisi tun da yake bai taba ba mu taba ganin shi da takalmi daidai da kafa shi ba sai oversize to shine da zarar mun ga mutum ya sa takalmi ya mai sai mu ce takalmin malamin hadisi kenan haka ɗabi'u ne kowa da irin nashi Allahu akbar na'am shine yake cewa malam ainihin wato ya haya dan ayyuba al-makabiri mutumin garin bagadada ne wa kutaiba da babban malamin duniya kutaibatu dan sa'idu dan jamil as-saqafi abu raja al-baghlani Allah madaukakin sarki ya gafarta musu wa ibn hujrin da malam aliyu dan hujr as-sa'di al-marwazi dukkanin waɗannan malamai guda uku muslim ya ce ƙalu suka ce haddasana ismailu malam ismailu ya karantar da mu hadisi to a nan ba ismailu wani ismailu ba sai ya ce wahuwa bin ja'afar shine ismailu ɗan ja'afar ɗan abi kasirin al'ansari az-zuraki abu ishaqa al-madini mutumin garin madina ne alƙari kuma alaramma a sha'alaran ma gashi malamin hadisi anil ala ya karɓo wannan hadisi daga malam abdurrahman daga malam ala'u dan abdurrahman al-huraki shi ko malam abdurrahman al-huraki yake cewa an abihi ya karɓo wannan hadisi daga baban shi mai suna abdurrahman dan yaquba al-huraki shi ko mahaifin nashi almajirin abu huraira ne yace an abi huraira daga babban sahabi abu huraira an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala manzon Allah ya ce qala Allahu azza wa jalla Allah mai buwaya da ɗaukaka ya ce idza hamma abdi bi hasanatin idan bawa na ya himmantu zai aikata alheri walam ya amalha sai dai bai aikata ba katabtuha lahu hasanatan sai in rubuta mishi wannan yunkuri da ya a matsayin lada guda ku kiyaye annan sai ce katabtu halahu malamai suka ce cewa da Allah ya sai in rubuta mishi ma'ana sai in umarci mala'iku su rubuta mishi saboda sauran riwayoyi ga su za su zo su bayyana fa in amilaha idan ko bawan ya aikata alherin da ya nufin yi katabtuha ashara hasanatin sai in rubuta mishi lada goma ila sab'ami'ati dha'f na da goma nan kuma sai in ninka shi so 700 Allahu akbar lada goma a ninka shi so ɗari bakwai wannan dai ba ƙaramin kwakuleta na masu sai da fiye wata ba sai dai scientific calculator goma so ɗari bakwai nawa kenan dubu bakwai a to wannan ƙaramin kwakuleta ma na masu fiye wata zai iya lissafa na fata an gani to sai a ninka zuwa ainihin wato goma nan sai a ninka ta so ɗari bakwai wa idha hamma bi sayyi'atin idan bawa yayin yunkurin zai aikata mugun abu walam ya amalha sai bai aikata mugun abun ba lam aktubaha alaihi bazan rubuta mishi zunubin wannan aiki ba fa in amilaha katabtuha sayyi'atan wahida idan ku hayya aikata wannan laifi da ya nufin aikatawa to shikenan sai in rubuta mai zunubi guda daya duk wannan yana nuna falalar Allah madaukakin sarki wanda yake yi wa bayin shi ka yunkura zaka aikata alheri baka aikata bai rubuta maka lada ka yunkura za ka aikata sharri kuma ka aikata amma in ya tashi sai rubuta maka zunubin kwaya ɗaya to ku dubi ire-iren waɗannan zunubai kwaya ɗaiɗai kai ɗan adam har su tattara a kanka su rinjaye irin wancan lada goma goma so ɗari bakwai har ka waye gari ranar lahira ka shiga wuta wannan yana nuna bawa ya ƙetare duk wata falala da karama da Allah ya mishi إمام مسلم يتي وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل وإذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة وإذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنا فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت الملائكة ربي ذاك عبد يريد أن يعمل سيئا وهو ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به قال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنا وإنما تركها من جراء إنما تركها من جرايا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله الله أكبر malamin muslim a cikin wannan hadisi shine al-imamu Muhammad dan Rafi mutumin ainihin kushairi ne wato asali garinsu ɗaya kenan da imamu muslim abu abdullahi an saburi shi ma ba saburi ne allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu wannan malami ya ce haddasana abdulrazzaq malamin duniya kaf al'imamu abdulrazzaq ɗan hammam ɗan nafi alhimyari mai littafin al-musannaf babban malami ne wanda ya karantar da duk waɗannan malamai dukkansu su bukhari dinnan duk almajiran shi ne sannan almajiran almajiran shi to kaji imamu muslim malamin muslim a wannan hadisin ya koyi hadisin ne daga al-imamu abdurrazzaq as-sanani yace akhbarana ma'marun malamina ma'mar babban malami ne shi kuma al-imamu abdurrazzaq mafi yawancin riwayoyin shi daga ma'mar ne ma'maru dan rashid abu urwa albasri mutumin ƙasar basra ne sai dai ya zauni ƙasar yaman mutumin kirki ne babban malami amintacce allah ya gafarta mishi shi ku yake cewa an hammam ibn munabbihin daga hammam dan munabbi shi kuwa hammam almajiri ne daga cikin tabi'ai almajirin abu huraira babban almajirin abu huraira wanda har sahifa ya ruwaito littafi guda sukutun da guda ya ruwaito daga ainihin sahabi abu huraira Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda baki da ƙala malan hammamu ɗan munabbe ya ce haza ma haddasana abu huraira ga hadisin da abu huraira ya ruwaito mana ya karantar da mu an muhammadin rasulillah daga muhammadu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fazakara a hadisa hammamu dan munabbi sai ya faɗi hadisai da dama waɗanda abu huraira duk gaba ɗaya ya karantar da su minha na daga cikin waɗannan hadisai hammamu ya ce abu huraira ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ƙala allahu azza wa jalla allah mai buwa da ɗaukaka ya ce idza tahaddasa abdi bi an ya'mala hasana idan bawa na yayi tunanin yayi aikin alheri fa ana aktubuha lahu hasana wannan tunanin alherin kadai sai rubuta mishi lada guda malam ya amal koda bai aikata ba fa idza amilaha in ko ya aikata alherin fa ana aktubuha bi ashri amsalha to in na tashi rubuta mai sai in rubuta mai ladan wannan alheri guda goma wa idza tahaddasa bi an ya'mala sayyi'atan idan bawa na yayi tunanin ya aikata wani mummunan aiki fa ana aghfiruha lahu sai in gafarta wa bawa na wannan tunanin mummunan aiki malam ya amalha matukar bai aikata mummunan aikin ba fa idza amilaha idan ku ya aikata mummunan aikin fa ana aktubuha lahu bi misliha sai in rubuta mishi zunubin wannan iya aikin da ya aikata shi kadai wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama to kun ji wancan hadisin daban ne hammamu dan munabbi yana ruwaito riwayoyin ne miƙo mana sahifan nan ta hammamu gata nan ainihin wato yana ruwaito riwayoyin ne daban-daban idan ka samu wannan sahifar ka ganta gata yau da rubuta ta tun zamanin tabi'ai gata as-sahifatu sahiha sahifatu hammamu ibn munabbi waɗannan hadisan duk da muke karanta duk suna cikin nan to abin da yake cewa hadisan da yawa abu huraira ya karantar da shi amma yana karanto maka su ɗaya bayan ɗaya ne yanzu ka ji ɗaya ko to ga kuma na biyunsu ya ce ƙala malamina abu huraira ya sake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko wa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma manzan Allah ya ce ƙalatil mala'ikatu mala'iku suka ce wa Allah rabbi ya ubangiji zaka abduka yuridu an ya amala sayyi'atan gafa wani bawanka yana so ya aikin mummunan aiki wa huwa absaru bihi sai manzon Allah ya ce amma fa Allah ya fi mala'ikun ganin wannan bawa amma su suna cika aiki ne tunda an sa su suna kula da bayin to da suka ga bawa zai aikata mummunan aiki sai suka yi marmaza suka cewa Allah ga wani fa zai yi mummunan aiki sai manzon Allah ya ce yo amma suna cika aiki ne kawai ba haka ba Allah ya fi su sanin bawan zai aikata faƙala sai Allah ya ce urqubuhu ku dai sa mishi ido ku saurare shi ku gani fa in amilaha faktubuha lahu bimithliha ku bari idan ya aikata zunubin sai ku rubuta mishi zunubi daidai da laifin da yi wa in tarakaha in ko ya bar wannan aiki yake aikatawa faktubuha lahu hasana to ku rubuta mishi lada guda innama a inna ma tarakaha min jarraya ai ya bari ne saboda ni saboda ni na hana ne ya bari ai to tunda ya bari saboda ni wannan ma falala ce ku rubuta mai ya same ta wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hammamu dan munabbi ya sake cewa kuma sai malami na abu huraira yace manzon Allah ya sake cewa wannan ma wani hadisin ne fa daban don kar ku manta ya ce sai ya ambaci waɗansu hadisai daga ciki ga su manzon Allah ya ce idza ahsana ahadukum islamahu idan ɗaya kyautata musuluncin shi to me ake nufi da kyautata musulunci shine yi dan Allah ka zo kana yin musulunci dan Allah shikenan ka kyautata musuluncinka fa kullu hasanatin ya amaluha duk wani aiki mai kyau da wannan bawa zai aikata tuktabu bi ashri amsalha in aka tashi sai a rubuta mishi wannan aiki na alheri ninki goma ila saba'ami'ati dha'af sai a ninka wannan goma zuwa ɗari bakwai wa kullu sayyi'atin ya'maluha amma idan bawa ya aikata duk wani sabon Allah tuktabu bi misliha sai a rubuta mishi daidai da zunubin wannan ainihin laifi hatta yalqa Allah haka Allah zai ci gaba da rubuta mishi har ya sadu da Allah Allahu akbar jama'a kun ji waɗannan ainihin hadisai waɗanda imamu muslim ya biya tattaro mana su waɗanda yake ƙoƙarin tabbata mana da cewa idan bawa ya yi yunƙurin aikata alheri ko da bai aikata ba zai samu lada idan ko bawa ya yi tunanin ya aikata mummunan aiki matuƙar ba ya riga ya himmatu ya yanke shawara a kai ba in ya fasa to kuma sai a rubuta mishi ladan wannan fasawar ma da yi wannan hadisi kamar yadda kaji al-Imam Muslim ya ruwaito shi to gaskiya wannan hadisi yana ainihin wato daga cikin hadisai waɗanda sai dai kamar yadda nake cewa ku kiyaye da kyau wannan hadisin kun ga ba hadisi ɗaya bane dan haka ya sha babban da irin uslubin takhrijin da muke wa hadisa kaga dai na farko tukuna gashi malam yake cewa hadisu abi huraira hadha salasatu ajza waɗannan hadisan da kaji an karanto anan ko to yanki uku ne saka hal musannif masakan wahidan da muslim ya tashi sai musu kwararowa daya fa amma al juz'u al awwal fa huwa qawluhu qala Allah azza wa jalla in tahaddatha abdi faqad taqaddama qabla hadithin annahu muttafaqun alayhi wannan hadisin mun karanto shi a baya kafin wannan hadisin da hadisi daya mun ji cewa bukhari da muslim suka fitar da shi wa amma aljuzu athani bangare na biyu wa huwa qawluhu wa qala Allahu qalatil malaika fa innahu min afradi muslim muslim ne kadai ya ruwaito shi bukhari bai ruwaito shi ba wa amma aljuzu alakhir bangare na karshe na hadisin kuwa huwa qawluhu qala rasulullahi wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza ahsana ahadukum islamahu wannan hadisin shi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi dan haka waɗannan hadisan gaba ɗayan su hammamu dan munabbi ya ruwaito su daga abu huraira muslim kuma da ya ruwaito su daban-daban ya ruwaito su amma da ya tashi shi kuma sai musu kwararowa daya an fahimta to kaji yadda al'amarin yake bangaren farko bukhari da muslim sun ruwaito bangare na biyu na tsakiya muslim kadai ya kadaita da ruwaito shi banda bukhari bangare na uku shi ma bukhari da muslim sun ruwaito amma kamar yadda na ce kaga inda su muslim suke ɗauko waɗannan hadisan su ma waɗannan littattafan suna daga cikin littattafan da aka fara rubutawa tun zamun nan farko-farko na musulunci akwai waɗanda aka rubuta zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar sahifa ta sayyidina Ali ibn Abi Talib kamar sahifar sayyidina Abu Bakr kamar sahifar sayyidina Abdullahi dan Amr to akwai kuma wanda aka rubuta zamanin sahabbai kamar wannan da kake hannuna to wannan yanzu da take hannuna yadda malaman da suke yi shine sai ya zama malami yana da ita ya je ya koyo karatunta wurin malaman shi sai ya zo shi kuma sai ya zaunar da almajiran shi sai ya karantar da su ita su kuma suna nan su ma sai su karantar da nasu almajiran to ran da wani almajiri ya zo sai yana cikin rubutun littafi sai ya kwashe ta gaba ɗaya sai ya ruwaito ta sai ya saka a cikin wani littafi sai ka ji yanzu kamar wannan sahifar ka ganta yadda ka ganta haka to imamu ahmad ya ruwaito ta gaba ɗaya kuma tana cikin littafin shi al-musnad to amma kuma tana nan an ci gaba da buga ta haka gata ana tabbatar maka da ita a yadda take din tun a zamanin sahabbai an fahimta jama'a to haka ya kamata a raya waɗannan ilmomi jama'a ko ƙasanmu mu ma ta samu albarkatuwa da hasken ilimi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan abin akwai takeici jama'a abubuwan da ɗaliban ilimi ire-iren 'yan shekara 25-30-35 suke shagaltuwa da su a ɓangarorin duniya in ka shigo najeriya sai ka samu matasan musu yawo suke da kaset ko kuma yanzu sai dai ka ji ya loda wa'azi a cikin ainihin handset ɗin shi ina ma da wa'azin abubuwa ake tattaunawa na ilimi a sai ka ji wata hayaniya ce kawai da rudani ake rikita mishi kwakwalwa a daidai lokacin da sa'o'in shi suna can suna ɗiban ilimi a cikin littattafai amma hakikanin abin duk daga malamai ne malamai ne dole in dai kun amsa sunan ku malamai ku sanya littattafai ku karantar da mutane amma ba zai yiwu kullum sai dai ka zo ka ce kawai za ka yi mutane wa'azi da ka in an ce maka me taken wa'azin kai ma baka sani ba ku sanya littattafai ku koma kuna karantar da mutane tunda kun kasance wa'azin ƙasa sai mako kuke yi ƙarshen mako asabar da lahadi to litinin talata laraba alhamis juma'a sai ka dubi ɗaliban ilimi na anguwarku ko na garinku sai ka sanya musu littafi sai ka rinka karantar da su to amma duk an ji ka a duniya kayi cara kana wa'azin ƙasa baki daya amma anguwar ku babu littafi ko kwaya ɗaya da ake ɗaukan karatu a wurinka wace irin malanta kenan ya saba wa tafarkin malaman farko ba ma cewa ba a wa'azi amma wa'azi ana yin shi ne a matsayin tunasarwa shi wa'azin suwane ne kuke karantarwa gobe su yi wa'azin ba za ku bar mutane wai kowa ya shiga duniya ya je yiwo karatu wai kuma sai ku ce to yanzu ya zo ya shigo cikinku in ya ce ba zai shigo ba sai ku ce ba don Allah yake yi ba a'a kuna da kungiya kuna da makaranta eh to ku rinka karantar da karatu sannan kuma ku rinka wa'azi to waɗannan da kuke karantarwa karatu gobe su ne malaman kungiyar gobe su ne malaman makarantar to amma in ya zama ku ba za ku kyankyashe ba kowa ya tafi ya je yiwu karatun shi ya san wahalar da zai ya je yiwu karatun shi in kuka ji ya bayyana sai ku ce ya zo ya muku aiki in ya ce a'a shi ya yi karatun shi ne don yi wa kanshi aiki sai ku ce to ba don Allah yake ba ku da kuke yi don Allah me yasa ba ku yi karatun ba ko kun fahimta jama'a saboda haka akwai matsaloli a cikin ahalus sunna waɗanda sai an zauna an yi addressing ɗin su tukuna a tsaya a lissafa su a dube su a yi musu bincike na adalci domin a samu gyara su in ba haka ba kullun za a yi ta samun ta taɓurza kai ne babban malami a anguwa amma kai baka karantar da ɗalibai amma za a ji wa'azi za a ji an faɗe ka a rediyo za a faɗe ka a jaridu to akwai wani ustazu yana nan shi kuma ya zage yana karantar da yaran nan na haul wadi wancan yana karantar da yaran nan muqarrar tauhid to duk abin da waɗannan ustazai suka karantar da matasa wani tsoho yana nan wanda yake ya girma a bid'a an yi lugudan shi a bid'a amma yanzu yayi ƙarya cewa ya tuba ya zo ya shigo cikin ahlus sunna haka siddan sai kafa gaba da waɗannan yara yana jiran wancan malami ya dawo wa'azin ƙasa sai ya ce wannan malami yawa gawa nan yana ta kawo mana sababbin abubuwa to sai malamin sai ya tsaya ya adalci sai ya ce a ai wannan karantar da al'umma yake yi mu mun tafi wa'azi ne to amma an yi dawo sai ce kuna kawo sababbin abubuwa kuna kawo rikici ya fi karfin kwakwalan ɗan ad to kai sai ka zauna ka karantar kai kuma a ji wani iri ne za ka kawo tsoho ɗin tunda kai ba za ka kawo sabo ba sai zama shi ba zai zauna ya karantar ba duk wanda ya karantar kuma za a tambaye shi aka tambaye shi karatun shi ya kai ko bai kai ba sai kuma ya ce zai yi musun abin don haka wannan na daga cikin mafi girman matsala da dukkan malaman nan masu wa'azin ƙasa baki ɗaya suke fama da ita a yankunansu ka je ka bincika ka gani kuma babban dalilin shine me da wahala ka je ka samu wanda yake da majalisi yana karantar da ɗalibai amma kowane saurayi a hansar ɗin shi yana da ƙaraji wanda wannan malami ya ta yi a duniya amma ana son karatu ya sanya risala ya karantar da su ya sanya musu ilimin tafsiri ya sanya musu bulugul marami ko riyadus salihina ya sanya musu nahwu ya sanya musu balaga bai sanya musu ba wani yaro yana nan ya gama haya islam in ya zauna yana karantar da su kuma sai a zo a yi ta faɗa da shi don haka kullun sai zama waɗanda suke manyan malamai da waɗanda ake ganin su ƙanana sai zama kullun sai a ce suna rikici sai ta cewa waɗancan rashin kunya suke a ƙashin gaskiya su suke karantar da addini domin waɗancan abin da suke ko ba su yi ba musulunci zai ci gaba amma abin da waɗancan suke in suka daina musulunci zai tsaya cik na haka musulmi ku fahimta ana karantar da musulunci ne a littafi ba a karantar da musulunci da ka kawai domin kai ba hafizi ba ne ka zo kai ta tarkatowa kana gaya wa mutane sannan kuma abubuwan da za ku zo kuna wa'azin makoda da kaɗin ne ba abubuwa ne na ƙa'idojin ilimi ba labaran duniya ne mafi yawancinsu kawai don haka ɗaliban ilimi ku je kuna son yawa malamai cewa to algafata malam e sanya mana littafi ka karantar da mu domin gobe mu ma mu san me za mu je mu karantar su ma ɗaliban mu su san me za su je su karantar na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to bayan wannan jama'a wannan ainihin hadisi dai kun ji yadda ainihin muka bayyana abubuwan da malamai suka faɗi dangane da shi Allah maraukakin sarki ya taimaka na'am na'am na'am na'am ba ladan za a rubuta mai na nufin da ya yi na'am ba za a rubuta mai zunubin aikin ba na'am
ma ya bar aikin bai aikata mummunan aikin ba da nufin jin tsoron Allah za a rubuta mai lada mm.
shi ne na samu kalbi shine babu wani iskali a jiya hadisan suna bayyana cewa ya yi tunanin ya aikata sai bai aikata zunubi ba ba za a rubuta mashi zunubi ba yau kuma sai hadisan suke cewa za a rubuta mai lada don haka ƙarin ilimi waɗannan hadisan suka zo da shi cewar saboda barin da ya yi saboda waye bari to saboda Allah da ya bari sai Allah ya ce ku rubuta mai tukwici kenan tunda kaga yanzu ba wani alheri ya aikata ba ya fasa aikata zunubi ne hadisan jiya suna cewa ba za a rubuta mai zunubi ba tunda bai riga ya yanke shawara ya yi azama ba to amma yau kuma sai muka ji hadisan suna cewa za a rubuta mai lada saboda me saboda ya bari ne saboda Allah iyakata kenan babu wani rikici insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka to bayan da malam ya fara ya gama wannan sai ya fara tattaunawa da mas'alar qala Allah azza wa jalla mas'ala da muka yi alƙawari cewa al-hadith al-qudsi malam ya ce wa hadha huwa an-naw' al-musamma bil hadith al-qudsi wa qad qila fi al-farq baynahu wa bayn al-hadith an-nabawi in al-hadith al-qudsi lafzuhu wa ma'nahu min 'indillahi ta'ala والحديث النبوي لفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من عند الله تعالى hadisi nau'i biyu ne ta wata nahiya shine akwai alhadisin nabawi shine dokoki ne Allah zai gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya faɗi da kalmomin shi sai a ce wannan hadisi ne na annabi akwai dokokin da Allah zai faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba na qur'ani ba kuma in manzon Allah ya zo sai ya faɗe su da kalmomin da Allah ya faɗa mishi ba qur'ani ba to sai a kira wannan cewa alhadis alqudusi ina fata an gane na daga cikin bambancewa da malamai suka yi sannan hawa yau sun ce daga cikin bambancin shine alhadis alqudusi kalmomin daga Allah ne umarnin daga Allah ne alhadisun nabawi kalmomin daga manzon Allah ne ma'anar daga Allah ce ita ce magana da muka faɗi to amma in ka ce to tunda hadisul qudsi kalmomin da ma'anar daga Allah ce to menene bambancin shi da Qur'ani sai a ce shi Qur'ani wahayin shi ake yi ba a bacci ba ba a mafarki ba ido biyu Qur'ani ke zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma al-hadisu al-qudsi yana iya zuwa wa Annabi ta bacci ko ta tunani don haka ƙur'ani karanta shi ibada ce amma alhadisul ƙudusi karanta shi ba ta zama ibada ba za ka zauna kana ta karatun alhadisul ƙudusi a ce kana tilawa kana musaffa kana nazarin alƙur'ani kana da lada ba to waɗannan dai na daga cikin kaɗan cikin bambance-bambancen da ainihin malamai suka kawo sa'an nan malam ya sake kawo waɗancan maganganu na cewa wannan yana nuna cewa lallai Allah maɗaukakin sarki yana da falala ga bawan shi mumini a inda cewa duk abin da bawaye tunani ya aikata mummuna sai ya fasa aikata sai a rubuta mishi lada amma kuma idan har ya aikata wannan abu to shikenan sai a rubuta mishi zunubi guda ɗaya to sa'an nan kaji kuma yadda falala Allah take wajen aikin alheri guda ɗaya a ninka shi goma goma kuma a ninka ta ɗari bakwai to sa'an nan sai malam sai kuma yake cewa isbat wa minha isbatu hifzi al mala'ika li bani adam wannan hadisi ya nuna mana mala'iku suna sa ido akan abubuwan da yan adam suke mala'iku suna sa ido suna rubuta abubuwa wa muraqabatihim li a'malihim kulli hasannan duk abin da yan adam suke aikata mala'iku suna nan sun yi tsayi suna lura da waɗannan ainihin abin nan waɗannan ayyuka qala fil fathi ibn hajar ya faɗi a fathul bari sharhin bukhari yace fihi dalilun ala annal malika wannan dalili ne akan ala annal malaka akan cewa shi mala'ika yattali'u ala ma fi qalbil adami mala'ika yana ganin abin da ke cikin zuciyar dan adam imma bi itla'illahi ta'ala iyahu ko dai ya zama Allah ne yake nuna mai au bi an yakhluqa lahu ilman yudriku bihi zalika ko kuma Allah madaukakin sarki ya halicci waɗannan mala'ikun da Allah ya sa su wannan aikin da wani ilimi wanda suke iya risko haka wa yu'ayyiduhu al-awwal wa yu'ayyidu al-awwal sai kawo ainihin wata riwaya wadda daga ƙarshe ya nuna shakka dangane da ainihin wannan riwaya din a ƙashin gaskiya saboda Allah abin da da yake faruwa shine duk inda ka ga mala'iku sun san wani abu game da dan adam Allah ne ya sanar da su wannan ita ce magana da take daidai wa minha ma qalahu al-imam Abu Ja'far at-Tabari fi hadhihi al-ahadith dalilun ala anna al-hafazata yaktubuna a'mal al-qulubi wa aqdaha khilafan liman qala innaha la taktubu illa al-a'mal adh-dhahira al-imam Abu Ja'far at-Tabari yake cewa waɗannan hadisai na nuna mala'iku da Allah ya sa su suna kula da dan adam to suna rubuta hatta ayyukan da zukata suke kuldewa da abubuwan da zukata suke kai da komowa a kansu sabanin waɗansu maganganu waɗanda wasu malamai sun faɗe su ko malam yake cewa lallai akwai gyara a cikinsu Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sa'an nan ya tattauna matsaloli dangane da zancen zuci sai ya ce تنبيه سئل شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان الهم سرا بين العبد وبين ربه فكيف تطلع الملائكة عليه أن تنبي ابن تيمية أكتي ألغافة تمالا إذن هر يازم ينقلي دباوا يكي أتكين زوتي يشي sirri ne tsakanin ubangiji da shi da bawa to ya ake kuma mala'iku suke ganowa ai ya kamata kai ma kai wannan tambayar domin in har ya zama mala'iku suna ganowa to kuma yaya za a ce wannan sirri ne tsakanin bawa da ubangiji fa'aja ba ƙa'ilan sai ibnu taimiyya ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah qad ruwiya an sufyan ibn uyayna fi jawazi hadhihi almas'ala an ruwaito amsa daga malam sufyan dan uyayna dangane da wannan mas'ala qala sufyan yace innahu idha hamma bi hasanatin shammal malaku ha ra'ihatan tayyiba sufiyanu dan uyaina yace idan bawaye nufin zai aikata wani alheri to sai mala'ika sai ya ji kanshi yana tasowa daga jikin bawa kun ji hanyar da mala'ikan ke gane to bawa ya himmantu da aikin alheri wa idza hamma bi sayyi'atin shamma ra'ihatan khabitha idan bawaye yunkura zai yi mummunan aiki sai mala'ika ya ji wari na tasowa jikin dan adam sai ya gane kenan kun ji fassara da wani malami cikin magabata su kai wata haqiqu anna Allah ta'ala qadirun ala an yu'lima al mala'ika bima fi nafsi al abd malan da yace a kashin gaskiya saboda Allah ya kamata ka sani da cewa Allah yana da ikon ya sanar da mala'iku abin da ke cikin zuciyar bawa kaifa sha a gwargwadon yadda Allah ya so ko ta wace hanya Allah ya so zai iya ta yi wannan maganar da Sufyan ya faɗi daidai ce ta iya yiwa wata hanya ce wadda Allah madaukakin sarki yake sanar da mala'iku kamar wani tattaunawa ce da malam Abdullahi Shubli wani malami da ya rubuta littafi dangane da tarihin duniyar aljanu akamul murjan ko abin nan fi fi fi ahkamul jar yake cewa da za a tambaye cewa wace hanya aljanu suke bi suke rikida ya ce sai malamai suka ce Allah ya yi wa aljanu ɗin wani mataɓa ne wani botin wani wurin taɓawa wato wani makunni ne a jikinsu su aljanu idan suka so su rikida kawai sai su yi kyat kamar yadda kake kunna wutar lantarki sai su rikida sai malam abdullahi ya ce to wannan wata magana ce cikin maganganu da malamai suka faɗi amma wasu sai suka ce a'a Allah ya ba su wannan kudura ne a cikin zuciyarsu wadda take haɗa da dukkan tunaninsu kamar yadda kai ma ɗan adam Allah ya baka yanzu dube ka kai ɗan adam sanda kake tsaye haka eh a lokacin da ka tashi za ka yi gaba akwai wata giya ne da kake sa a ga kayi gaba sai a ga kayi haka to za ka yi riba su akwai wata baya ne da kake dannawa to za ka yi dama fa ba kawai zuciyarka ce ke yanke shawara sai ka ji kayi haka ba su ma mala'ikun haka su ma aljanun haka to su ma mala'ikun Allah yana da ikon ya bi wata hanya wadda zai sa su rinka sanin abin da ke cikin jikin dan adam ba sai ya zama suna da wani wari ko wani kanshi da suke ji ko wani botun da suke tabawa ba Allah yana da iko akan halittun shi ka duba ka gani ka ɗauki mafi ƙanƙantar na'ura ita ce babur bature ya kwaikwayi fasahar da ke jikin ɗan adam ne fa ya yi babur ka dubi wurare da dama na babur ka gwada su da wasu wurare na ɗan adam duba hancin ɗan adam in ka doɗe shi me kake tunani zai faru to dubi salansar babur ka doɗe ta ka je a samu wani karfe ba rariya ba a yi walda a toshe salansa babur ɗinka ka yi tunanin me zai faru ko kun fahimta jama'a ka dubi chalk na babur ko janareta ka duba an aka ja shi zuwa yake ya toshe wani wuri in ya toshe din nan sai ka je na titir-titir to idan ka dubi duk wannan fasahar fashi Allah ya biya tattara ta a jikin ɗan adam sannan ɗan adam a wannan fasahar da Allah ya sanya mishi fa babu wani wuri da ake zuba manja daban wani wuri man gyada daban wani wuri kalanzir daban in ɗan adam ya ga dama zai iya kwana arba'in yana shan ruwa kuma jikin ya ci gaba da tafiya babur ɗinka da za ka yi ta ɗura mai injin oil ba fetur ba zai tafi ba da za ka yi ta ɗura mishi fetur ba injin oil ba zai tafi ba to wannan hikimar ta ubangiji ko to ka sa mata ido kawai kakka cika yawan dukka saboda hikima ce ta Allah yadda ya so ya halicci bayan shi zai halicci bayan shi ka dubi dan adam idan ya so ya tsalle a kona abu da yake takawa ne sai ya tsalle haka babu duk yadda dan adam ya so ya ka dubi idanuwa ko menene ya so yayi da a ce za a fede dan adam ba za a ga wasu na'urori wasu wasu wayoyi da bature yake shirya kwamfuta ko yake shiryawa abin nan ba amma Allah madaukakin sarki yayi dan adam haka ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan waɗannan mala'iku wace hanya suke bi suke gano ɗan adam ya himmantu zai aikata zunubi zai aikata kaza waccan fatawa ce sufiyanu ɗan uyaina yi ba hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba don haka abin da ya fi daidai a fawwala al'amarin zuwa ga Allah kawai kamar yadda kai kanka ka fawwala al'amarinka zuwa ga Allah idan ka tashi karcewa da gudu a kwashewa kake da gudu ba inda ake ganin kana ƙara giya ko ragewa an fahimta idan kana cikin gudun nan ka so ka yi kwana sai dai kawai a ga kashen ya kwana ba inda ake ganin kana murɗa siyari Allahu akbar ku karanta littafin miftahu daris sa'ada za ku ga daga cikin hikimomin halitta Allah dangane da halittun shi Allah ya kyauta malai yace wa minha bayanu adabil mala'ika ma rabbihim azza wa jalla haythu innahum ma annahu amarahum bi kitabati a'malil ibadi la yaktubuna illa ba'da isti'zanihim wa intizarihim amrahum lahu bil kitaba wannan karatu yana nuna mana mala'ikuna da ladabi tare da cewa Allah ya sa su su rinka rubuta duk abin da ya ce bayi su yi amma duk bawan da ya aikata duk da haka kafin su rubuta sai sun sake shaidawa Allah mu rubuta amma fa an za su umarni na farko cewa su rubuta wa minha bayanu hikmati amri Allah bi kitabati a'malil ibadi wa niyyatihim ma annahu absar bidhalika wa a'lam min al malaika wa dhalika liyakuna hujjatan alaihim bima kutiba hala amalihim mecece hikimar da ta sa Allah yake rubuta ayyukan bayi hikima ta bayyana a cikin wannan karatu cewa Allah yana sanyawa a rubuta ne don ya tsaiwa da bayi hujja in kai musu sai a ce gashi a rubuce to in ya zama akwai wannan tsakanin bayi da ubangiji a shefa min babu aulamu ma sai mu rinka rubutu a tsakaninmu da wani haƙi da wani kaza sai a rinka rubuta sai a rinka tsarawa saboda in har ya zama Allah maɗaukakin sarki ya san ɗan adam zai iya musu zai iya musu sai Allah ya ce a rubuta me kake tunani imu imu mutum zai wa Allah musu kai ba zai iya maka ba don haka ko menene sai a rinka rubutawa tare da haka fara na alkiyama za a rubuta din za a miƙa wawa na littafin shi in har ya karɓi littafin da hannun dama sai rinka cewa ha'umu ƙura'u kitabiya jama'a ku karanta littafi na kun gani inni zanantu anni mulaqin hisabiya ina sa rai sakamako na zai kyau in aka bashi da hannun hagufa sai ce lam uta kitabiya ni ba a bani ba walam adri ma hisabiya ban ma san niyya ya gari zai waye ba ban san yadda aka yi ba an bashi fa a filin kiyama ya je ya boye a filin kiyama kenan dan adam ya iya sumogal kuma wa yake wa Allah kuma yana musun cewa lam uta kitabiya walam adri ma hisabiya har ya rinka barazana cikin mutane yana ya laita ha kanatil qadiya ina ma da azo ai hukunci dan ni in san matsayina me kake tunani dangane da dan adam saboda haka in wata yarjejeniya ta kama ko a rinka sawa ana rubutawa jama'a wani al'amarin ko tsakaninka da matarka ne a rinka rubutawa wani abun ko tsakaninka da makwabcinka ne ko amininka a rinka rubutawa ba dan komai ba dan a samu ƙarin natsuwa da ƙarin yarda in ba haka ba fa to a shedar da wani ko wasu ba dan komai ba domin me saboda yadda rayuwa take dan yadda duk baka tunani wallahi tallahi dan adam ya kai jama'a wani abokin mu Allah ya mishi rasuwa jama'a masu bashi suka zo suka dame mu wane na bin shi bashi wane na bin shi bashi kowa ya kawo takardu cewa gashi muka ce to ku saurara muna binciken yadda za a gano al'amuran nan ana cikin haka sai matar shi ta gano mana wata takarda shi kuma duk wanda yake bi bashi ga sunan shi ga lambar wayar shi ga adireshin shi ga abin da yake bin shi bashi da muka lissafa kuɗi sai muka ga to ɗaya bisa goman abin da yake bin shi bashi abin da yake bi bashi zai biya mai bashi sai muka tashi cikin farin ciki wallahi al'azimi jama'a a nan garin aka yi haka dukan mutanen nan kaf suna tsakanin sabon gari da samuru amma dukkansu cewa suka yi wallahi su ko kwabo baya bin su sai muka ce to shikenan ba yadda muka iya amma kuma shi sun zo da takardu kowa ya zo ya ce ina bin wani bashi ga inda aka rubuta har kwakwalwata ta karanta min wani abu sai na ce ba ku ganin wannan rubutun hannun nashi ya yi daidai da takaddun rubutun hannun da suke kawo mana cewa shi ya rubuta cewar suna bin shi bashi to irin wannan rubutun hannun gashi kuma nan yana cewa shi kuma yana bin bashi kama ba yadda muka iya iyakacin takardar kenan kuma wallahi duk sun yi musu amma su kuma waɗancan sun zo suna cewa suna bin shi bashi kuma sun gabatar da takarda ranar kaza ga watan kaza gashi wane ya rubuta ni wane na karɓi kuɗin wane kaza kaza zan biya shi rana kaza ga sa hannun shi ga komai da sa hannun da komai sai daidai da irin rubutun da ke can kuma ka ji abin mamaki da lambar waya da komai ka kira mutum ka ce a ba kai ne wani bai ce ba lambar waya ka bace nan nan ba adireshin ka bane eh to wani ya ce na bin ka bashi wani ma sai ya ce mana shi wallahi bai taba sayayya a wurin shi ba wannan yana daga abin da a tarihin rayuwa ta ya daure min kai shin zai yiwu mutum irin wannan haka siddan ya zauna ya kirkiri ƙarya ya ta rubuta takarda cewa yana bin mutane bashi istaghrabtu jiddan to amma bani da wata hujja sai muka yadda mu ana bin shi amma su kuma ba su yadda suna bin shi ba wannan mutanen duniya kenan shi yasa galibin tsarin bashi na yanzu akan so banda wai takarda ma a hada da lauya ko kuma a hada da kotu saboda al'amarin mutane yana da wato yana da ban mamaki musamman rayuwa da mutuwa jama'a a da ne in mutum ya mutu ake kokarin kiyaye mishi mutuncin shi amma a yanzu idan mutum ya mutu jama'a gaba daya ana mai da shi wani irin nasiyan mansiya ne gaba daya sai ga an juya wa komai nashi ka je ka tambayi duk wata matar gwamna da mijinta ya mutu ka je ka tambayi duk wasu 'ya'yan minista duk wani shugaban ƙasa da ya mutu je ka ka tambayi matar shi da 'ya'yan shi ka ji me aka ɗauke su ya ake da su ko waya suka buga ba a ɗauka waɗannan da suke buga waya a da su ne suke rarrafe a falansu rarrafe ambasadan najeriya da ke ainihin ingila na wasu tsawon shekaru da suka gabata da ake kira high commission wane ne wane ne matar shi ta ce idan mutum suka zo ganin gida mutane ne za su zo su cika falo har sai da wata ran ta taba zuwa ta kore su ta ce tana son ta ga mijinta